الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar da muka saba yau goma ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1442 wanda zo daidai da 22 ga watan hudu 2021 gregorian calendar za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai sarki wanda muka saba a cikin wannan masallaci mai albarka na kofa gida mai girma sarkin damba a jiya mun kwana a cikin wannan sura mai albarka suratul araf aya ta 85 inda Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin kissar mutanen annabi shu'aibu wanda Allah madaukakin sarki ya aika musu da dan uwansu annabi shu'aibu da kuma sakon da ya zo musu da shi na cewa su bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai kan su yi tarayya da shi sannan ya ja kunnansu cewa kada su yi fasadi a ban ƙasa bayan Allah maɗaukakin sarki ya kawo gyara a cikin ƙasar to yau sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wala taqudu bi kulli saradin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana billahi wa tabghuna ha'i wajen annabi sha'aibu ya ci gaba da musu wa'azi yana hana su an kata tsariki cewa su daina barna ta hanyar tare hanya suna fashi alhisi wanda yake na zahiri su je su tare hanya su kashe wanda suka kashe su kwace dukiyar wanda suka kwace masa a zahiri wal ma'anawi da kuma tare hanya su kashe mutane amma na ma'ana shi ne duk wanda zai zo gurin annabi shu'aibu da suna zai yi imani za su tare hanya su hana shi duk wanda zai zo gurin annabi shu'aibu da sunan ya saurari abin da yake wa'azi za su hana kaga wanda ka hana shi zuwa gurin musulunci kaman ka kashe shi ne shi ma kaman ka hana shi samun rabon duniya da na lahira ga baki daya ta haka yake cewa wala ta kudu bi kulli saradin kada ku je ku rika zama a bakin kowace hanya to iduna kuna barazana ai tattawa adunan nasa kuna ma mutane barazana bil da kisa cewa duk wanda ya je gurin annabi shu'aibu za ku kashe shi za ku daure shi za ku yi masa kaza illam ya tukum in basu muku da illam dukum amala in basu ba ku dukiyar su ba idan mu koma kes din tare hanya hissi kenan ko kuma in ba su muku da'a wajen kin bin annabi shaibu ba in mun koma kan wata kenan tara hanya alma'anawi qala sudi wa ghayruhu kanu asharina sun kasance wato kenan mutane masu wato kenan tauye mudu a wajen awu abdullahi dan abbas da mujahir da wasu suka ce ma'anan wala tukudu bi kulli saradin to iduna ai ta tawa'aduna almu'minina al'atina ila shu'aib ku daina yin barazana a mu'minan da suke zuwa gurin annabi shu'aibu liyatta bi uhu don su masa biyayya ko su bi shi wal'awal azhar amma na farkon shi ne ya fi bayyana cewa suna tare hanya saboda fashi suna tare hanya saboda kwace kayan mutane sannan sai Allah ce bi kulli siradin kada ku tare kowace irin hanya wa huwa dariqu wa hadha thani huwa qawluhu wa la tusudduna aw tasudduna an sabilillahi man amana wa tarwuhunaha iwajan kuna tare hanya kuna kange mutane wanda duk yake so ya bi hanyar Allah madaukakin sarki kun kange wanda zai kisa ya imani kun kange sannan kuna neman hanyar Allah ta zama karkaciciya shine tabuna ha'i wajen wato waduna kuna fata kuna buri an ta kuna sabilillahi hanyar Allah addinin Allah ya kasance i wajen karkaciciya ma'ilatin wato wanda ta karkace gabarin hanya idan mutane ba su imani ba ko kuma aka bata musu tunani kaga addini ba zai zama wato kenan ya tsayi ba waskuru annabi shu'aib alayhi salatu wasalam ya ci gaba da musu wa'azi da cewa ku rika tunawa iz kuntum qalilan da kun kasance ko wannan kabila mutane ne wanda ke yan kadan baka tsara kun sai Allah madaukakin sarki ya mai da ku masu yawa ai kuntum musazafin da kun kasance rauna na ne ku likillatukum saboda da ku yan kadan ne bayan an halaka wayancan mutanen ai sauran mutane kadan ne suka rage a duniya don haka fasirtun a izza sai gashi kun zama wato kenan masu karfi likasarata adadikum saboda jama'ar ku ta yi yawa an hayayyafa bayan halaka wancan al'umman da aka yi don haka faskuru ne a matallahi ku tuno ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi su alaikum akan ku fi zalika a cikin wannan da kuna yan kadan kuna cikin firgici yanzu Allah madaukakin sarki ya karfafa ku ya mai da ku wato kenan jama'a masu yawa da haka ku tuna wannan wanzuru sannan ku tsaya ku yi nazari ku kalla kaifa kana akibatul musulina ya ne ne karshen masu barna ne kan ai a bayan ku an samu al'umman qaliya al'ummomi da suka shuɗe wal qurunal madiya da karni karni tsara tsara da suka wuce wa ma halla bihim min al'azabi ta abin da ya sauka musu na azaba ai kun ga abin da faru da adawa kun ga abin da faru da samudawa kun ga abin da mutanen annabi hudu duk abin da ya faru su duk wani zani wani kal da azaba ta mari da suka shiga cikin ta me yasa bi kira'ihim ala ma'asillahi saboda sun yi karfin hali wajen sabawa Allah madaukakin sarki maimakon su tsorita sai suka daure zuciyarsu suka yi karfin hali sosai a wajen sabawa Allah wa takzibi rusulihi kuma suka karyata manzanninsa ɗaya bayan ɗaya sannan sai annabi shu'aibu alaihi salatu wasallam ya ci gaba da ce musu bayan da fita ni minku idan an samu jama'a guda biyu daga cikin ku amanu billazi wa in da'ifatun minkum wa in kana da'ifatun minkum in an samu wata jama'a daga cikin ku amanu billazi ursiltu bi sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi wala yafatul lam yu'minu kuma wasu jama'a ba su imani ba ai wato kenan kare ta alayya sun saba min sun karkace to kowa inda kuka yi imani kuka binin nan wa'azin da nake muku shine fasbiru sai ku yi hakuri ku daure in tazuru ku saurara ku ga abin da Allah madaukakin sarki zai yi saboda yanzu kun bi gaskiya dole jarrabawa ta ubangiji za ta zo ta kamar yadda Allah madaukakin sarki faɗa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai to an tadkhulu jannata wala ma yatikum masal ladina kala min qablikum wasatun albasa wadda wa zulzilu to duk irin wannan ya faru da su har sai sun zo suna yanke kauna suna ga kamar abu ba zai yi ba to da karshe sai taimakon Allah madaukakin sarki ya zo musu da haka kuma wa'anda kuka yi imanin yace ku yi hakuri hatta akum Allahu bainana har sai Allah madaukakin sarki ya hukunci tsakanin mu da mu'mine daga baya tsakanin kokuwan da ake tsakanin kokowar da ake tsakanin gaskiya da ƙarya dole za ta kaya ko gaskiya ta kare karyar ko karyar ta kara abin nan da haka lokacin Allah zai hukunci in gaskiya ta kada karya Allah zai halaka su ko kuma tsayar da ku ya tabbatar addini in karya ne ta kada gaskiya sai kuma Allah ko da kuke tarki karbe ku a matsayin shahidai sai ba su ta gararan ba su wato kenan a ban kasa to ku tsaya ku ga lokacin da Allah zai kawo hukunci na karshe hukunci tsakanina da ku bainana wa bainakum ay yafsilu ya tantance wa karul hakimina Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu iya hukunci da haka duk abin da Allah ya hukunta ko da ya karbi ran ma matsayin shahidai ko ya ba mu nasara duka wannan yadda Allah ya tsara shi wato kenan shine mafi kyau fa innahu domin shi Allah madaukakin sarki sai ya ja'alul aqibata lil muttaqina ko ma ya za ta je ta dawo kyakkyawan karshe na masu tsoron Allah madaukakin sarki ne waddimar alal kafirin su kuma kafirai suna za su hada halaka su Allah madaukakin sarki zai halakar da su to mu je malam قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
الله بارك فيك bayan annabi shu'aibu alaihi salatu wasallam yayi wannan da'awa a mutanansa qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumihi manyan manyan shugabannin da suka yi girman kai a cikin mutanansa sai suka zo suna cewa ma annabi shu'aibu a matsayin barazana la nukhrijannaka ya shu'aibu wal ladina amanu ma aka min qaryatina wallahi shu'aibu za mu fitar da kai daga cikin wannan garin namu da kai da wata kenan wanda suka yi imani tare da kai za mu fitar da ku nan kaga labari ne Allah madaukakin sarki yake barawa abin da ya faru yanda kafiran suka fuskanci shi annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam a matsayin annabinsa tare da muminan da suke tare da shi da barazanan da suke musu a shi annabi shu'aibu da wanda suke tare da shi cewa za su kore su gabarin wannan garin ko kuma za su tilasta su halar ruju'i a kan su dawo cikin addinin gargajiya su dawo su shiga cikin addinin su tare da su a cikin wannan yanayin nasu kaga wannan kenan magana ce wanda yake ake yi ta a kitabun ma'ar rasuli magana ne ake yi tare da shi wannan annabi wal muradu ana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam amma al muradu atba'ahu ana magana ana amma abin da ake nufi su wato kenan mabiyansa din kenan mabiyansa kenan allazina kanu ma'ahu alal millati wanda suka kasance tare da shi akan addini din ko ka daina abin da kake yi ko kuma za mu kore ka da kai da mutanen ka a cikin wannan gari namu to sai annabi shi ababun ya bashi mamaki yace a'a ko kuma ka dawo cikin addinin mu ka dawo cikin addinin mu ka kama botan gunki kamar yadda muke yi ko kuma za mu halaka ko kuma mu hore ka a cikin garinmu to sai ka zabi daya sai annabi shu'aibu abin ya bashi mamaki sai kice a'a awalau kunna karihina koran mu baya so za ku tilasta mu sai mun koma addinin naku kuna son wato kinan mu yi saboda ai shi matsala ta imani abu ne wanda yake akida cikin zuciya ko mun dawo in ba zuciyar mu ne ta dauka ba ba za mu yi abin da kuke son ba yanzu mun riga mun fahimci addinin Allah madaukakin sarki to shi yasa ba zai yi hakan din ba kamar kai ka cewa tuke ne yana cewa awa antum fa'iluna zalika za ku iya yi mana wannan abun walau kunna karihina ko da ba ma son mata da una ilahi abinda kuke kira mu zuwa gare shi fa iraja na ila millatukum idan mun dawo cikin addinin ku wada kalna ma ku muka shiga cikin addinin tare da ku fi ma antum fihi muka saje cikin abin da kuka kasance kuke a kansa kenan inda mun yi haka faqad azamna alfiryata ala allah hakika mun kirkirin kirkire ƙarya mai girman gaske mun jingina ta ma Allah madaukakin sarki ai mun yi wa Allah ƙarya tunda mun gane cewa gunki ba abin bauta bane kuma yanzu muka da muke bauta masa amiwa Allah madaukakin sarki wato kenan kariya akan wannan fi ja'al shuraka imahu saboda mun sanya abokan tarayya tare da Allah madaukakin sarki su zama andada kishiyoyi a gare shi wa hadha kaga wannan tanfirun minhu an tibai kamar suna korewa ne cewa ba zai fayyo ba ba zai yi muna musulmi mu kuma zama arna ba ba zai yi babu amount na wahala da za a dora mana a duniyan nan ko kuma dukiya da za a bamu ko baradara da za a mana bai zama mun koma cikin addini ko ba zai yiwu ba kaga irin wannan annaba da ba su riga sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen makka da suka yi bi wannan hanya suka bi wannan hanya suka ra suka ce kai a ji a yi sulhu da mutumin nan mana a yi sulhu da shi aka ji aka hau teburin shawara sai ka ce ya muhammad kai mutumin kirki ne kuma kai dan manya ne a garin nan dai ba wani abu ba mun san asalinka mun san komai da komai naka yanzu musamman mai magana suka turo ina jin utubu tubi ne rabi'a ne ya ce ka saurare ni ga sako daga mutanenka ya ce faɗin na jinka ce wannan matsala muna son ka haƙura da ita kai janye in dai ka zo da wannan abin ne in kun tafi da bai zalika malam in dai kuɗi kake so jama'a na lakal amwal za mu tara maka dukiya har sai mun sanya ka kafa kowa arziki a ciki sa yace ina jin ka yace wa in kunta turidu mulkan idan kuma mulki kake so ballak naka alaina wala za mu zama da kai shugaba a kanmu wala naqda bi amrin ba za mu sake yanke wata shawara a duniya na a garin nan ba illa ma aka sai a gaban ka kuma sai abin da kai da damu in kuma mata kake so sai ce sai mu zaɓa maka mata a cikin iya kayan da kake so a cikin ƙabilarmu idan kuma wa in kanan laze ya atare ka in kuma wannan abin da ya zo ya shiga cikin kwakwalwarka nan wani abu ne na aljan wanda kai ma ba za ka iya magance shi ba bazal na amwalana za mu watsa dukiyarmu a ko'ina a duniyar nan sai mun samu maka magani wani abu sai ya fita cikin kwakwalwarka ya ce to ka gama ya ce ina gama to kai ma saurare ni ya ce to ina jinka sai ya fara karanta masa alkur'ani yana karanta yana karanta sai da ya zo fa in aradu fa qul anzartukum sa'ikata misal sa'ikata adin wa samud sai maza maza sai haka sai sa hannu sai tare bakin hannun sa kare karsa ayar sai tare shi ya karanta masa karanta masa farkon sura abin nan sai da yazo in ka gaya musu in dai sun kauda kai suka ki karba to Allah ya da kansa yace ina muku barazanar azaba za ta zo tsawa irin ta adawa da samudawa kafin ya karasa ayar sa Utba sai sa hannunsa sai tare bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama hanya sai ya gaba ya je ce to ni dai wannan mutumin na riga na yan kokari na fa kallu anir rajuli ku kyale shi wannan mutumin ku zuwa masa ido in ya bar nan makka ya je taba wasu kabilun laraba suka halaka shi fa kad kafaitu sharru sun muku maganin matsalarsa wa in yazhar idan kuma ya bayyana ya samu mulki akan mutane fa izzuhu izzukum in ya samu daukaka a duniya daukakar sa fa daukakan ku ne ko mutanen makka saboda yanzu ku zuwa masa ido ku ga abin da zai faru to shige irin wannan an yi wa annabawa da yawa gashi yanzu an mana faɗa wa annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam ko dai ya dawo a daidaita da shi akan wato tsari guda daya ko kuma a kore shi a garin da sauran su ce a to koran mu baya son ma haka awalan kun na karihina ko da mun kasance mun kyamu hakan nan zai abin saboda ai mun haka mun yi wa Allah madaukakin sarki kariya wa ma yakuna lana an na'uda fiha ba zai taba yiwa mu dawo kan addinin ku na gargajiya ba ba zai yiwu ba illa aisha Allahu rabbuna sai dai ubangiji mu ne yace dama mu masu biyayya ga ubangiji ne wa hadha raddun wannan kaga raddi ne ila Allah ya dawo da wato kenan lamarin a Allah madaukakin sarki al-musabbib wanda shine mai fitar da sababin lamura shine yake kaddara komai yake dora shi akan sababi fa innahu ya'lamu kulli shay'in domin shi Allah madaukakin sarki ya san komai wa kada hada bi kulli shay'in iliminsa kuma ya wato kenan kewaye komai da komai yawa in Allah ya tsara haka to shi kenan amma ba Allah ne ce ba zai yiwu ba mu dinnan da kuke ganin mu alallahi tawakkalna wallahi mun dogara ga Allah madaukakin sarki ne ga Allah muka dogara duk abin da za ku iya yi sai dai ku yi in garin za ku kore mu sai dai ku kore mu in halaka mu za ku yi sai dai ku halaka mu in daure mu za ku yi sai dai ku daure mu duk abin da za ku yi ku yi amma mu mun dogara ga Allah madaukakin sarki duk abin da ya same mu mun kaddara Allah madaukakin sarki abin ai wato kenan fi umurina duk cikin lamuran mu duk cikin lamuran mu ma nati min hawa ma nazar duk abin da kaga mun yi ko abin da muka ce ba za mu yi ba duka daga Allah madaukakin sarki ne mu haka muke ma nati min ha wa ma nazar duk abin da muka yi ko abin da muka bari muka ce ba za mu yi ba saboda haka wannan shine ra'ayin mu kun ji ra'ayin mu eh mun ji ra'ayin ku to kaga ai sun an tsokalo tashashe ne ko to tunda yake dama sun ce sun dogara ga Allah ne suna barin gun ya shiga ya sallah ya daga hannu ya ce rabba naftaha bainana wa bainaka qawmina bil haqq Allah to gafa abin da yake faruwa kai hukunci tsakaninmu da tsakanin mutanenmu hukunci irin na gaskiya ai ai hukum bainana wa bainaka qawmina kai hukunci tsakaninmu wansurna alaihim Allah ka taimaka mana akan su shi mu'mini kullum yana luju'i zuwa ga Allah madaukakin sarki ne akan duk abin da yafi karfin sa duk abin da yafi karfin mu'mini sai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ware lokaci wanda zai kankan da kai a gaban Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki lamarin ya mika wa Allah maɗaukakin sarki ya zuba ido ya ga kuma abin da Allah maɗaukakin kuma duk abin da Allah ya shi ne zaɓin da yake mafi kyau a gare shi ko ya zo da ɗaci ko ya zo da zaƙi don wani lokaci sai ka ga ya zo da ɗaci ba yanda kake son ba a kana muminin sai ka ga kuma walakanci ya zo ya same ka sharri ya zo ya same ka matsalolin ta zo ta same ka kata kuma gaskiyar kake yi to wannan ta zo da tsaci sai kai hakuri kaga kuma abin da zai biyo baya daga karshe ko kuma take Allah madaukakin sarki ya baka nasara ya baka daukaka ya baka fifita ya sa a fahimce ka da dai sauransu wannan ta zo maka da dadi kenan to wannan ma daga Allah madaukakin sarki ne kowanne ne ya zo shi yau ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair shi mu'mini lamarin sa wata kenan kullun a cikin alkhairi yake saboda haka yace Allah kai hukunci tsakanina da su wa anta khairul fatihina kai ne mafi alkhairin mai yin hukunci tsakanin mutane kai ne mafi alkhairin mai budi a mutane dan haka ka buda mana mafuka ai khairul hakimina kai ne mafi alkhairin mai masu yin hukunci duk mutumin da yake hukunci to Allah madaukakin sarki ya fi shi iya hukunci mafi alkhairi zaka gare ka muka fa innal adila fa innaka al adil kai kai ne mai adalci alladhi la yajuru abadan me wanda baya zalunci har abada a hukuncin Allah madaukakin saki ba zalunci to mu jama'a وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الله مدوكاكين sarki yace wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi shugabanni wanda suka kafirce daga cikin mutanen annabi shu'aibu a wancan lokacin ko Allah madaukakin yana ba mu labarin wato kenan tsananin kafircin su da kuma taurin kansu da keta haddinsu da abin da suke a cikinsa na bata da wato kenan abin da suka dori a kansa suka sa zuciyarsu a kai na saba wa umarnin Allah maɗaukakin sarki da saba wa gaskiya da ke kasan zuciya da yadda suka tirje sai suka ce sai suka tara mutanensu suka ja kunnensu suka ce wallahi saboda in tafiya ta tafiya duk yadda kuke kaiwa ga ɓoye gaskiya dole za ta bayyana in wani bai gane ba wani zai gane in wani bai yadda ba wani zai yadda saboda ka sai aka sare samun mutane ɗaiɗaiku sun fara bin sa da aka aka tara su aka ce musu wallahi la'ini tabatun shu'aiban ayan kuka kuskura kuka bi annabi shu'aibu innakum idan lakazin kenan idan a wannan lokacin kun zama wasu hasara lakasi wallahi kun zama wasu hasara dan lamul kasimi ne wallahi kenan a wannan lokacin ai izan din nan lokacin da kuka bi shi da zaran kun ce kun bi shi to da zaran kun ce kun bi shi a daidai wannan lokacin shi kenan kun zama masu hasara ma'ana kun yi hasara a duniya kun yi hasara a lahira wani haza a kabahu shi yasa ya bibiye shi bi kawai da fadinsa da yake cewa ba ka zatun marar jifatu ya ce wallahi in kun bi shi wallahi kun yi hasara to sun yi hasarar ne Allah madaukakin sarki sai bi maganar da gangawa cewa fa akazatumur rajfatu su da suke wannan magana sai barazana sai tsawa sai ta zo ta kama su don a tabbatar da cewa hasarar kansu ta koma kenan ba mutanen annabi shu'aibu ba a cikin surata ibrahim a lokacin da suka ce lokacin da kafirai suka ce lanukhrijannakum ko sai Allah madaukakin sarki ce me lanuhlikanna zalimina za mu fitar da ku Allah ce wallahi zan halaka wato kenan azzalimin la nuhlikan zalimin take sai suka fito a lokaci nan ma suna cewa innakum idan la khasirun za ku yi hasarar rayuwanku za ku yi hasarar dukiyanku za ku yi hasarar kuma da kuma za mu gama da ku Allah madaukakin sarki sai kuma sai ya aiko musu da azaba ce fa aka zata mun rajfatu sai gashi tsawa ta zo ta kama su fa azbahu jasmina sai suka waye gari duk sun gurfana fi darihim a cikin wato kenan gidajensu kaga nan Allah madaukakin sarki ya bada labarin tsawa da ta zo ta kama su kamar yadda ta kama wato kenan na bayan su ta haka sai sun zama sai zama kan cewa sun gurfana duka sun abin nan mutanen shu'aibu aka ce tsawa da ta zo ta kama su ma kamar irin tsawa ta lantarkin nan ne irin tsawan abin nan an amfani da da menene ake kiransa ions electric ions ya saho daga sama ya zo duk ya zuke su lantarki ya kama su duk ya zuke su ai mun gani irin abin nan ba ko yanzu an yi gini ana sa lightning conductor ba saboda positive ions sun suna tafiya duk inda aka samu negative ions a kasa za a samu attraction saboda haka da zarar ya taho kenan sai a samu spark sai dai in an sa conductor wanda zai zai atinin din abin ions da suka tafi in positive ne su biyo ta cikin wannan su shiga cikin kasa kenan su lalace in ma negative ne su biyo ta to in ba a samu haka ba sai aka samu positive negative dole automatically za a samu attraction idan an samu attraction kuma za a samu spark to abin da ya faru da su kenan electrocution ake kiransa an halaka su wato kenan da tsawa daga sama tare da lantarki ta zo ta halaka su saboda haka a lokaci daya a sakan daya gaba da sun waye gari sun gurfana wala ma ja amruna kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wala ma ja amruna najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu a cikin wata aya kenan Allah ya ce lokacin da lamarin mu yazo shi sai muka tsayar da annabi shu'aibu da wanda suke tare da shi bi rahmatin minna da rahama daga gare mu wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu sai kara kara sai ta kama wato kenan azzalumai nan kuma sai ce sayha can kuma ce rajfa mun yi bayanin wannan fa asbahu sai suka waye gari jasimina sun zama gurfananu fi da yarim a cikin watakin nan gidanansu wal munasaba hunak wallahu a'lam annahum lamma tahakkamu bihi fi qawlihim wai abu munasaban wannan da wancan wato kenan shine lokacin da suka yi barazana a fadin da suka ce masa ya shu'aibu asalawatuka ta'amuruka sallar da kake yin ita ce take umurtar ka ce mana ba za mu bauta wa gunkin mu ba aw an nafa'al fi amwalina ma nasha'u ko komai abinda muka ga dama a cikin dukiyar mu sallan ka take hana ka wannan to za mu koya maka hankali to saboda haka sai Allah madaukakin sarki sai ya halakar da su a wata aya Allah madaukakin sarki da yake bada labarin ce yake fa kazzabuhu sai suka karyata annabi shu'aibu fa aka fa menene fa aka zahum azabu yawmuz zilla sai wato kenan azaba wato kenan sai ta kama su a wata rana wadda take kaman gajimare ya zo ashe gajimare dauke da wato kenan matsala yake innahu kana azabun shi wannan gajimaren da yake zuwa kaman zai musu inuwa din ko zai zubar musu da ruwa wannan ashe azaba ne a cikinsa na wannan rana wadda take babban rana su a gare su a matsayin ta rana halaka su amma zalika haka ba faru ba illa li annahum qalu fi siyaqil qissa a tsarin kissa a lokacin a wani aya cewa suka yi fa askid alaina kisfan ko ko kisafan minas minas samai yawwa yanzu abu da muke so wani bangare na sama a yanko mana ya fado mana ir inda gaske kake don haka sai Allah madaukakin sarki kawo kaman gajimare dauke da positive ions su kuma kasarsu dakunan su sai Allah madaukakin sarki sai cika shi da negative ions automatically za a samu attraction to da haka duka sai Allah madaukakin sarki ya halaka su within a second kuma kaga kinan daga saman ne wato kina abin ya zo shi da haka shine Allah madaukakin sarki ya bada labarin annahum asabahum azabu yawm zilla azaba ta same su ranan gajimare wa qad ijtama alaihim dhalik kulluhu duk an tara musu wannan asabahum azabu yawm zilla azaba ta zo musu a wannan rana ga azabar rajfa ga azabar saiha ga shi asbahu fi darihim jasimina duka Allah madaukakin sarki ya tara musu wa'annan nau'o'i ka allam ya gano fiha ai ka allam yaskunu fiha aljina bi ma'ana as-sukun kaman ba su taba zama a ciki ba mutanen annabi shu'aibu kaman ba su taba zama ba a ciki ba ba su taba kaman ba su taba an gama an karar da su babu su babu labarin su sai dai tarihi kawai kai ka rantsa da Allah ba wani dan adam a cikin su bai taba zama a cikin wannan garin nasu da suke cewa za su kori annabi shu'aibu a ciki ba yanzu ya fita ciki sun saka fita annabi shu'aibu da kafa sai kama hanya ya tafi abunsa da shi da ‘yan tsirari da suka yi imani da shi. Allazi na kazzabu shu'aiban, wa'yannan da suka karyata annabi shu'aibu din nan ka an humul kasirin sun zama sun da suka hasara da sun ce la inna tabatun shu'aiban innakum idan la kasiruna yanzu ko sai Allah ya ce a allazi na kazzabu shu'aiban kanu humul kasirin in kun bi shu'aibu za ku yi hasara ashe ko su da suka karyata annabi shu'aibu su ne hasarar da ta shafe su don sun har rasa dukiyarsu sun rasa rayuwarsu kuma sun rasa wato kenan jin daɗi duniya da lahira sai mu je mala
فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصعت لكم فكيف آتي على قوم كافرين bayan an halaka su an tsayar da shi ya zo ya gan su gaba ɗaya a gugurfane a gugurfane ya shiro ya ta'ajibi to mutanensa ne ko yawwa biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in dhannu alayya kiramu ko haka wani mutum ya ce gari na kasarta wa in jaru alayya azizatun ko sun zalunce ni babbar kasa ne a guna garin mu ko an ji mutunci na a garin dai mu ne babban gari ne ne a guna ko ko qaumi mutane na kuma wa in dhannu alayya kiramu ko sun mun rowa su masu kyauta ne ni a guna masu karimci ne saboda ka ya tsaya a gabansu ya ce a ya kawon biya ku mutane na laƙar ablaktukun risalatar rabi tabbas na isar muku da sakon ubangiji na na isar muku da sakon ubangiji na wani sa'atu lakum kuma wallahi na muku nasiha na yi bayani dalla dalla bolo bolo kuma na yi haƙuri a cikin abubuwan da kuka mu ko ba kai fa asa ala qaumil kafirin dan ma menene zan bata lokacin ana bakin ciki akan kafirai ko kai ko ko rabi da shikenan ku je ku isa ko kuka jawo ko tsuntsun da tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai daka to mu je mala
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
Allah madaukakin sarki sai ci gaba da bamu kisa har yanzu yake cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin bayan an gama da wa'annan kun ga mun an ba mu misali annabawa da yawa da mutanensu da irin matsalolin da ya faru to reality shine babu wani annabi da muka taba aikowa fi karyatin a wani karyatin min alqura a wani gari daga cikin gurare da a gari daga cikin garurruka ba mu taba aikowa min nabi wani annabi ba illa akadna ala bil basa'i wad darra sai mun kama mutanen garin wato kenan da tsanani da kuma cuce-cuce sai mun kawo musu matsala nan akwai abin da yake mahazufi aka kaddara ai ba mu taba aikowa wani annabi cikin wani gari ba mutanen suka ki karban da'awa shi abin da aka shafe kenan ko ku zan daga cikin balagar alkur'ani akwai ijaz ijaz kuma kala biyu ne akwai ijaz bil hazfi akwai ijazi bil kasri ko to ijazi bil hasbi yanzu akwai muqaddarat ana dama akwai muqaddarat al qur'an alladhina yaqulu anha al ulama ahiya min al qur'an am lam takun min al qur'an saboda ba mu taba aikowa wani annabi ba kuma mutanen suka ki bin annabin illa akhadnahum bil basa'i sai mun kama su wato kenan da tsanance tsanance wadarra da cuce cuce amma me yasa za a musa ka Allah ya tadarra la yadarra'un dan su kawo da kai su kankan da kai in sun ki sai Allah madaukakin sarki kawo matsala musiba ta zo mutanen fir'auna ya faru Allah ya kama su da kwarkwata ya kama su da dufana ya kama su da jini ya kama su da kwadi da dai sauransu duk da wai a takura su don su imani mutanen makka me ya faru da su Allah madaukakin sarki kawo shekara bakwai akai fari a cikin garin makka duk kewayen makka gaba da babu inda ruwa zai zo a samu aka shiga wahala aka shiga wahala aka shiga wahala amma duk me yasa Allah yake musu wannan la'allahu yadarru ko sa kankan da kai gaban Allah su ce eh Allah madaukakin sarki mun mun tuba kuma ɗabi'an mutane ne ba sa mi kauyar haka ba sa mi kauyar in ba mutanen annabi Yunusa ba ko illa kawai mai Yunusa lamma amanu kashafna anhu al'azaba mutanen annabi yunusa ne kadai da suka ga matsala sai suka nemo yunusa suka ce ka zo ka zo a akan me kai dan uwan mu ai mun yarda da abin da kake faɗa faɗi ko me yanzu mun yarda to kaga su wani Allah madaukakin sarki ya ya yabe su akan wannan amma sauran Allah madaukakin sarki ce sai mun kama su da azaba saboda wato kenan ya darra'una ko sa gangan da kai ai yadda'una wa yakshawna ko sa ji tsoron Allah madaukakin sarki wai ta sa hannun su sassauta ilallahi zuwa ga Allah madaukakin sarki wato kina a cikin abin din su fi kashfi ma na zalabihi dan wai ko sa samu a yaye musu musifan da ta zo ta same su to duba su hakan nan ba in kuma hakan ta faru daga baya Allah ce suma badana makana makana sayyatul hasana bayan wannan kuma sun shiga sun sha wahala sun yi kome da kome sai mu canja wannan wahalar da matsala sai mu kau da ita sai mu kawo musu kuma jin daɗi mu kawo musu kuma walwala matsala kuma ta riga ta kauce duk da shi ma wannan nau'i na jarrabawa ne baddan na makana alhasanati makana makana sayyati alhasana ko yawwa ai hawalna halin min shiddati sai mu canja halin daga tsanani ilar raha sai kuma kuma sauki sai kuma sauki wa min maradin wa saqamin ko kuma inda cututtuka ne suka same su sai a dawo da shi ila sihatin zuwa ga lafiya sai su zama sun samu lafiya wa min faqari ila ginan in kuma da talauci ne an kuntata musu an tattoshe hanyar samu Allah madaukakin zaki sai ya buɗa musu sai kuma su samu duk wannan ba komai bane la yashkuru don su yi shukura ala zalika akan wannan bima fa'alu cikin abin da wato kenan suka suka aiwatar haka kuma wannan yake ba a kansu ba muwa a kanmu haka ne idan ka dan kauce Allah ba ɗauki sai jarrabe ka da wani abu yawwa shi yasa magabata in sun ga sun samu wani abu na cikin na halin kunci ko hasara ko menene sai su tuba wa Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki ce duk abu ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sai su yadda cewa sun yi wa Allah madaukakin sarki wani kuskure ko wani laifi ko su a sane ko a rashin sani da haka sai maza maza su koma gurin Allah madaukakin sai da istighfar da misa ga Allah madaukakin sarki ya kawo musu da wannan to wannan to hakan ne ne Allah madaukakin sarki sai canja hatta afu shikenan har sai sun yi aikaturu sai sun yawaita wa kazara da maluhum dukiyoyinsu sun abin wa auladuhum dukiyarsu ta yi yawa ƴaƴansu sun yawa Allah madaukakin sarki ya ba su kwanciyar hankali sun samu komai a lokacin da suna cewa kad masa aba'u na darra kai da iya mu sun shiga cikin wahala an yi kaza an yi kaza wasarra ko yawa cuta da sauki da mai duk ya samu abin nan sun manta yanzu sun shiga cikin daula suna ga kaman duwancin matsalan ta wuce kuma still suna na a rashin yin imani Allah ce fa akaznahu sai mu danke su baktatan kwatsam dare daya ko rana a tsaka hum la shurun alhali ba su san wannan abin zai faru da su ba wani ya ce min yayi wani observation ba hadisi ba aya ko rashin mutum yana cikin wani irin mummunan yanayin Allah ya ɗara masa cuta ko da cutar ta ajali ne sai lokacin da ya kusa mutuwa sai Allah madaukakin sarki sai ya dauke wannan cutar sai ya dan bashi wani lafiya la'alla zai yi nadama akan abubuwan da ya munana da yayi nadama shikenan duk na bayan Allah ya yafe kuma dan lokaci kaɗan ne sai kuma a dawo masa da ita idan bai yi nadama ba to da kenan kaga in ya mutu a cikin wannan sai a kama shi da laifukansa amma dan wannan period din da yayi nadama da ya ce in Allah ya bashi lafiya lan an jaita na ko la nakunan min salihin ko Allah madaukakin zargi in sai shi zaraki wa fil fulki da Allah muklisina lahu dina in sai shiga cikin kwale kwale iska ta kada suka tabbatar zai kife su da roƙon Allah mu da kuke suke Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana wallahi Allah in ka tsayar da mu za mu kasance salihan bayi ko suka shiga wani kurkuku ko suka shiga jirgin sama jirgin sama ya kada ya kankan kankan kankan sai a koma ga Allah Allah kana tsayar da mu za mu kuma za mu san sai Allah tsayar da su sai kuma mutane su koma kan abin da suke akan sada to kaga da mutuwa ta zo kuma Allah ta shiga mutum sai kama shi da wannan amma in a sakamakon wannan nadamar da yayi lokacin tsananin da Allah ya kawo sauki sai nadama sai ya ci gaba da da bin Allah madaukakin saki da daina wa'ancan awwan da yake ganin da ya mutu akan wannan da da matsala to shikenan duk na ba sai Allah ya yafe sai kuma mutuwan ta zo ta sai ta same shi a cikin wannan yanayin wannan zahiri haka yana faruwa da yawa to kaga su din ma hakan nan Allah madaukake zaki yace ya jarrabe su a cikin wannan abin din sai sun komo jin dadi suna ganin kamar abu ya tafi sai Allah madaukake zaki yace sai mu kama su baktatan wa hum la shuruna ba su da masaniya akan wannan kaga a lokacin ko babu daman nadama to mu je malam
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن ياتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله أكبر الله أكبر ذلك يتي ولو أن أهل القرى da dai a ce sauran mutanen wannan garuruwa da muka yi ta magana a kansu har ma bayansu da waɗanda suka zo bayansu amanu da mutane za su yi imani su bi Allah maɗaukakin sarki wattaka su tsoji tsoron Allah maɗaukakin sarki su kiyaye doka yanzu kan misali a ce garin nan a ce da za mu ji tsoron Allah mu kiyaye doka a nemi sabo kwata-kwata a cikin gari a rasa wallahi lafata na alaihi barakati minas sama'i da mun saukar musu da albarkoki daga sama albarka kata kata min da sama daga sama wal ardi da kasa ma walakin kazzabu amma yanayin yadda lamarin yake shine mutane sai suka karyata suka kibi don haka ba aka zuna hun bima kanu yaksibuna idan kaga azaba ta zo Allah madaukakin yake mun kama su ne da abin da suka kasance suna aiwatarwa kaga nan Allah madaukakin yake ba mu halin da su wa'ancan garuruwa suka yi da manzanni da Allah madaukakin sarki ya aika musu kamar da yake cewa wata aya falana kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha me yasa ba za a samu wata alƙarya da za ta yi imani garin ya imani ba imanin sai zama amfani ya amfane su haka bata faru ba kowanne sai su tirje su cije sai kuma azaba ta zo ta me yasa ba za a samu wanda za su yi imani ba imanin su zama ya amfane su ba a taba samu ba illa kawai yunusa sai dai mutanen annabi yunusa yunusa dan mata su kan lamma amanu kashaf na anhum azabil kizi da bayan sun yi imani sai zama mun yaye musu azaba ta walakanci shikenan Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa mata'anahum ilahin muka aika shi je kan mutane sun kai akalla mutum dubu ɗari a wannan lokacin da ba mutane da yawa a duniya ko kuma sun fi haka ba suka yi imani Allah ce muka jadda su daɗi aka saukar musu da abubuwa na jin daɗi kada kada ilahinin zuwa wani lokaci ko to sau da haka su sun yi imanin Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan azaba na walakanci bil hayatid duniya a cikin wannan rayuwa ta duniya wa matta'anahum muka jiyar da su dadi ilahinin zuwa wata kinan wani lokaci to kaga ai ba haka ya kamata ya kirka kasancewa ba ya kamata a ce lokacin da manzo ya zo shi mutane su yi imani da shi ta haka Allah ce ba haka yake faruwa ba walakin kadzabu mutane suka karyata ba kazar ba kaznahu muka kama su bi ma kaza su gune abinda suka kasance suna abin suka suka aikata to sai Allah ya ce afa amina ahlul qura an yatiyahum ba suna mutanen wayannan garuruwa ko kuma koma wani gari ya fi kwanciya musu a cikin zuciyarsu azabar mu ta zo ta same su bayatan a fili da daddare suna kwance suna bacci wahum na'imuna da daddare mutane sun fi yanzu in Allah maɗaukakin suke gada ma sai mutane suna cikin bacci kawai sai aiko a zuwa halaka garin haka ba ta faruwa tana faruwa kwa irin zamanin nan ma ana sami irin wannan irin wannan yanayi sai kuna kwance a gari cikin dare wasu zo su bude muku wuta sai su halaka ku kaga kowa ya tashi fita bai san inda zai yi ba ta kone gari gaba daya a halaka gari gaba daya in Allah mara kuki ya dawa ko sai ya dauki garin ya kife kamar yadda aka yi mutanen annabi lutu da daddare suna bacci aka zaka daga garin gaba daya aka yi sama da su aka kifo garin kaga kana bacci kenan sabu zarce ko ta asalin ta zarce kenan mutane haka suka fi aminta da shi awa amina alal qura ko dai mutanen wayannan gari sun fi aminta ayyatihum ba su na azabar mu ta zo musu duhan da hantsi wahum yal'abuna alhali wato kenan suna asalin wasa suna wasa haka mutane suke so ya kasance kaga bai kamata wa kenan su kasance kenan azabar Allah za ta iya zuwa ko da daddare ko da rana sannan za ta iya zuwa ko a mutanen gari gaba daya ko a ɗaiɗaikun wa'insu mutane kai kai eh ta zo ta kama ka da rana kana ji kana gani a zare ka a cikin mutane shikenan an tafi da kai an kuma tafin ko kuma da daddare kana bacci shikenan a waye gari babu kai sai dai a rikace ai wani babu duk wannan Allah madaukakin sarki babu yanda bai iya ba to haka mutane suke so ya zama ya faru afa amina alquran ya tiyahu ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina awa din nan ko au amina kenan ko ko kuma sun amince da wannan ne au anan wato kenan ma'anansa na wawul adafi ne saboda nan au ya nubu mana ba wawul adafi saboda au asalinsa yana ba da tafkiri ne ko wannan kake so ko wannan afu amina ahlul qur'an yatihim basuna bayatan wahum na'imun au amina ahlul to suna son da ya zo wannan ne ko wannan ta sai su zaɓa ɗaya a cikin ɗaya ko yawwa to sauraka babu duk wanda ya zo matsala ne bai kamata su zaɓi wannan ba bai kamata wato kenan su zaɓi wancan ba awa aminu makar Allah ko dai kuma sun aminta da makar na Allah maɗaukakin sarki ne in an ce makar na Allah maɗaukakin sarki shine abin da suke aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya sakanta musu da su to haka suke so haka suke so fala amanu makar Allah illa al-karamul kasirun ba mu minta daga makircin Allah madaukakin sarki shine Allah ya kama ka da laifin ka da kake aikatawa sai dai mutane wanda suke wato kenan sun yi hasara dan haka kowanne daga cikin wannan babu abin zabi can da yace duhan wahum yal'abun su suna da hantsi suna wasa ai wasa shine malamai suka ce duk abin da kake ba abin kirki bane wasa ne ai ko ba hauce na fada ko in kana wani wajen da Allah rabu da shi wasa yake gashi bai yana yi abin fa amma tunda babu alkhairi a cikin sa wani ayi wasa yake kawai yau ba sai lalle kaje kana buga kwallo ko wani abu ba a duk abin da kake yi idan bai da akiba mai kyau to wasa kake yi to haka suke so wannan matsala ta faru da su bai dace ba to mu je mana
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبه ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله ما دوكين سركي yace awalam ya hadi lillazina yarsuna al-arda shin wai har yanzu mutanen da suke gadon ƙasa bayan min ba da haliha bayan wayannan mutanen sun tafi ku da kuka zo kuka mamaye bayan har yanzu bai shiri a gare ku ba ma'ana ba ku gane ba ba ku saba ba ku fahimci allau na sha'u inda mun ga dama inda mun ga dama ko asabnahum bi dhunubihim ay bi ma'ana akaznahum bi dhunubihim abin da yake faruwa shine waɗansu mutane an halaka su ko kuma an kirar da ku kuma sannan sai kuma ku koma cikin irin wancan laifin kuna tsammanin wato ba za mu iya kama ku da zunuban ku bane a cikin wannan abin din Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da yake cewa awalam yahdi lil ladina amanu awalam yahdi lil ladina yarsuna al arda min ba da aliha ai ma'ana abin da ake nufi ai lam ya tabayyana lahum bai abin bai bayyana musu ba ma'ana ba su gane ba ba su fahimci cewa Allah zai iya kama su da zunubin su ba ba su fahimci cewa launa sha'u asabnahum bi zunubihim inda mun sun ga dama za mu iya kama su wato kenan da zunubin su ma'ana ba su fahimta ba shin ba su fahimta bane cewa Allah zai iya kama su da laifin su ashe ba su fahimta din ba haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa haka na kuma mujahid ya fasara da gairuhu da abu jafar ibn jarir a cikin tafsirin sa ce ai abin da ake nufi wato kenan Allah madaukakin sarki yake cewa bai bayyana musu bane eh lalle bai bayyana musu ba to ya kamata yanzu su fahimta cewa in Allah ya ga dama fa zai iya kama su in kaga Allah madaukakin sarki ya kyale mutum istidraji ne ko sakin talala ne duk lokacin da aka tashi bijimi ne aka kama shi aka sa masa doguwar igiya aka daure a nan yana ta yawon sai yana kewayawa yana watawa yana abin da ya gada ya dauka ya tsere ko duk lokacin da aka zo gada ma an zo aka kama igiyan nan aka dido dole zai tafi a hannu yake da aka sakin ta kiwon ragon layya ne ka gani duk bulbulan da yayi abin za karshen ta rana ɗayan an zo an kamo shi shikenan za a haka nan ne wadanda ba ala qulubihim in mun ga dama za mu yi abin da ake kira in ɗiba'i shine wato kenan zuciyarka sai Allah ya toshe ka yi sabo yau ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nisance zunubi domin zunubi shi uman shi ne saboda misalinsa shine in mutum yayi zunubi za a sa idza aznaba ibnu adama in dan adam yayi sabo sai a diga wani nukta a cikin zuciyarsa bakin dogo bakin fenti bakar tawada haka sai a dan matsa a cikin zuciyarsa sai ta baki in ya kara wani zunubi sai a matsa sai taimaki in ya kara wani zunubi sai a matsa sai taimaki har sai zuciyar ta yi baki kirin gaba daya to a wannan lokacin kuma dan adam la ya kadu ya arifu al ma'ruf wa la yunkiru al munkara ba zai san me alheri ba ba zai san menene muna ba saboda zaka ga kansa tsaye na saban Allah kai tsaye baya tsoron Allah baya tsoron mutane baya shakkan komai aikin sabo zai ji yayi saboda ya yi kaɗan abin ya yi baƙi an saka ya zuciyar har ta yi baƙi gaba ɗaya ta zama wata kenan ba za ta iya sake fahimtar wani aikin alkhairi ba to Allah maɗaukakin sarki ya ce in mun ga dama sai mu yi haka a cikin zuciyarsu amma me yasa za a yi musu hakan saboda zunubinsu ya riga ya saba yanzu duk wanda yake shahararre a zina za ka ga baya tsoronta wanda yake shahararre a shan giya a fili zai ga baya wanda ya saba shahara akan wato kenan duk wani aikin sako za ka ga zai zo ya shi a fili tun yana yi a ɓoye a munafirce har zai zo yana ɗanbala har zai zo yana bayyana har zai zo ya fita abin nan ya fita da shi fili duk wanda ya kai wannan kaga an samu abin da ake kira in ɗiba shi na Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa shi yasa tsatsa a cikin zuciyar zuciyar ta riga ta yi tsatsa da haka ba za ta fahimci ma'arufi ba ba za kuma ta fahimci wata kenan munkari ba taraka fala hum la yasma'una ba za su taɓa sauraron gaskiya ba in ka ce masa dan Allah ce ba aikin Allah yake ba in ka ce kaza ya ce karka dame ni kana sa wa'azi ya ce abin zai iya ini yana jin kiɗa amma da ka kasa karatun alkur'ani zai ce a kashe ba zai iya sauraron karatun alkur'ani ba bai da lokacin da zai saurari wa'azi ba zai iya zuwa yanzu ba mun zo mun zauna awa ɗaya ne kawai za a yi karatu wallahi in a gurin hira ne zai iya awa biyar ana hira in a gurin kiɗa ne zai iya a tsaye yana tsaye yana kallo ko ana biki ko ana wani taro yan sanda suna koran mutum ma ana duka ana mene zai iya tsayawa curna awa biyu da rabi amma yanzu zauna a gurin karatun alkurani na minti sittin wannan ba zai iya yin wannan ba ya saurara a cikin wayansa idan ya aiki da shi na minti sittin ko na minti biyar ko goma ba zai iya yi ba sallan juma'a ba zai zo ba sai daidai lokacin da liman zai hauka mimbari duk da kadaitar da mu da ake ran juma'a da kuma ladan da Allah yake barawa gara basa na waɗanda suka zo masallacin juma'a da gaggashi ba damuwansa bane sai ya zo wani ma sai ya tabbatar liman ya hauka mimbari kuma wallahi duk ran da liman ya kuskure ya ƙara minti goma a kan lokaci sai ya yi complain ka iya kun ja mana doguwar aya ayan alkur'ani fa za a ja sallah ai an ja mana doguwar aya an ja mana doguwar aya to doguwar me za a ja masa ba da doguwar aya ba fi sabilillah to zuciyar ta dan abin nan kenan sai zama tsatsa ta shiga ciki Allah ya sauwaka ta guje
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وكان وما وجدنا لأكثرهم من أحد الله أكبر.
وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين lamma kasallahu ta'ala annabihi bayan Allah madaukaki sarki ya bada kissa akan wannan annabin nasa wato kenan kabara qaumi ya ayi kissa annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kabara qaumi nuhin da ya ba su labarin annabi mutanen annabi nuhu wa hud da na- annabi hud da salihu da lut da shu'aib wa ma kana min ihlaki ya ba shi labarin abin da ya faru na halakar da su da Allah madaukakin sarki yayi kafiran cikin su wa in ja'ihil mu'minin da tsirar da mu'minan cikin su da yayi bayan Allah ya ba da labari a azara ilaihim ya musu kowane irin hanzari bi an bayyana lahumul haqqa Allah ya musu bayanin gaskiya da hujjoji ala alsinatir rusuli akan harshen manzanni salawatullahi wa salamu alaihim to sai Allah madaukakin sarki ce tilkal qur'anu qussu alaika wannan su ne garuruwan da suka rayu a wancan lokacin muka dauko kaɗan daga cikinsu muke baka kissarsu muke baka labarinsu in ji Allah madaukakin sarki yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna baka min an ba'iha labarbarunsu gaba daya wala kadda hakika su waɗannan mutane ja'atun rusulun bil bayyinati tabbas manzanni sun zo sun gaya musu gaskiya sun zo da hujja wanda suke bayyananu ai al hujjaju ala sirqihim sun kawo hujjar da take nuna cewa annabawan da manzannin akan gaskiya suke cikin duk abin da suka bada labari kamar yadda Allah ya bada shaida yake cewa ah, wa makunna mu'azzibina hatta nabasa rasula ba za mu taba azabtar da mutane ba sai mun aika musu da manzo idan ba su karba ba a wani ayan Allah yake cewa zalika min ah, zalika min anba'il qura naqussuha alayka wannan labarin wannan garuruwan ne muke baka kissar su a gare ka minha qa'imun daga cikin wayannan garuruwa akwai wayanda har yanzu suna nan kamar samudawa da muka magana su a ƙarshe har yau in ka je garuruwan su yana nan da duwatsun da suka fafake za ka je ka gan shi a fili yana nan Allah ce min ha qa'imun wa hasid akwai kuma wanda yake hasid hasid shine wanda ya riddige babu gurin babu traces din kwata kwata sai dai kawai da alqur'ani ya bada labari wa ma zalamna fa amma fa duk wannan labarin da ake magana Allah ce ba zaluntar su muka yi ba walakin zalamu anfusa amma su ne suka zalunci kawo kansu su ne suka zalunci kawo kansu da haka su suka zalunci kawo kansu da faɗin Allah da yake cewa fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu min qabl su wayannan abin da sa aka halaka su ba su kasance sun yi imani da abin da suka karyata din ba min qablu kafin ko ai ma'ana shine fa ma kanu li yu'minu bima ja'at bihi ar-rusula bi sababi takdhibihim bil haqqi awwalan ma warada alaihim wai abin nufi a nan shine Allah ya ce fa ma kanu liyuminu bima kazzabu min qabl abinda suka karyata dadin yanzu ba su kasance za su yi imani da shi shine take shi wannan ayan take nufi abinda suka karyata da da annabi ya zo shi magana fasara biyu za mu yi akan ta da annabi ya zo shi da farko ba su yi imani ba to yanzu da azabar ta zo ne za su yi imani ai ba za su yi imani ba abinda da suka karyata yanzu ba za su yi imani da shi ba wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi shine cewa lokacin da Allah ya halicci Adamu sannan ya yi magana da ya sa duzuriyarsa tsatsansa a gadon bayansa ya tara mu gaba ɗaya a wancan lokacin ya ɗauki alkawari wai za ka zara buka yin bani adama min zuhuri hin zuriyatun wa sharrun ala anfusin alastu bi rabbikum da Allah ya yabe na dinnan ya ce mi imani dinnan to jama'ar sai muka kasu kashi biyu wayansu suka yi imani ɗau'an wayansu suka yi imani karhan kawai saboda a lokacin ba su da control ko ransu bai so ba masu kace su yi imani shahid nan Allah ce to na yi haka fa dan zan kafa muku hujja ranar tashi alkiyama wasu za su zo su ce kaza kaza kaza da sauransu to waɗanda suka kaga annabawa sun zo sun kibin su to a wancan lokacin da aka tara mu kafin a halicci annabi adam din ko ko bayan an halicci annabi adam amma kafin mu a halicci mu zo duniya to a wani lokacin ba su yi imani ba imanin su karhan ne ba dau'an ba wanda kuma kaga sun bi annabawa a wancan lokacin to su kuma imanin su dau'an ne don haka shi yasa Allah yake cewa wa'annan fa ma kanu lima fa ma kanu menene eh fa ma kanu liyuminu ba su kasance za su yi imani akan abin da da can ma tun wancan lokacin sun kareta shi ba don haka yanzu za su yi imani da shi yanzu kuma a nan duniya din suna da yancin su ce sun yadda ko ba su yadda ba don haka Allah madaukakin zai ce ba su kasance za su yi ma kanu liyuminu ma kazzabu ba su kasance za su yi imani da abin da suka karyata min qablu da can ba don haka kazalika yadda Allah ala qulubil kafirin hakan nan Allah madaukakin zai ke yinke zuciyar kafirai tunda ba su yi imani ba ko to Allah sai ya yinke zuciyar ko ba za su taba ganin gaskiyar ba duk bayanin da annabi ba za su gane ba duk yadda ya kai da aku gade ba wanda fi annabi sallallahu alaihi wasallam fasaha duk duniya ta yi itifaki akan wannan amma kafiran lokacin sa ba su gane ba wa'in sun sunna hakan nan suka tafi wa ma wajadna li akthari min ahadin kuma ba su same su da cika alkawari ba majority yawa yawan su wa in wajadna aktharuhum la fasikin yawa yawan su duk fasikai ne yawa yawan su duk ba su yi imani ba fasikai ne Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu na tafi bi hadal qadar wa tawakkal ala Allah abu da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa ba mu ikon aikatawa abin da muka kuskure Allah ya gani da mu kuskura Allah madaukakin sarki ga gafarta mana akwai tambaya to